بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ثبت جنالي واهجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayanaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a musaki dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a kowane lokaci wanda aiwa mun sake dawowa mu dora inda muka kwana a jiya wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratu yasin wanda ina jin a yau za mu tashi aya ta tana wacce karanta na ka tashi farkon ayat wajen an nafi hajjalatin aya ta 33 kenan a cikin wannan sura ta suratu yasin wanda za mu tashi aya ta 34 kenan wanda ji an karanta ta to amma kuma an sake dawowa da ita saboda ba a yi da cika bayanin da ya kamata a cika ba wurin wanda Allah madaukin sarki yana ci gaba da lissafi ne a ga ni'imomi waɗanda ya yi ma bayan shi waɗanda lalle su kalle su kuma su gode ma Allah madaukin sarki bisa ga wannan ni'imar da ya yi masu din wanda Allah madaukin sarki ke cewa waja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha min al'uyun wanda Allah madaukakin sarki a jiya mun karanta aya ta gabata cewa shine wanda yake raya ƙasa ta hanyar saukar da ruwan sama wanda ita ƙasa din nan bayan ta bushe duk ta mutu gaba ɗaya amma kuma sai a waye gari an yi ruwan sama ta rayu da tsire-tsire da kuma shuki-shukin da aka yi duka daban-daban to shine sai Allah yake cewa waja'alna fiha jannatin sai muka sanya gonaki a cikin ita wannan ƙasa ɗin wadda aka ce an raya ɗin muka sanya mata gonaki min na filin na dabinai wa anabin da kuma inaboba wato shine inabi wato shine dabinai wanda za a shuka kuma ga shi kasan musamman su larabawa wato ba su da abin noma kamar irin shi dabino ɗin wanda za ka isko mutum yana da kamar yadda ka gamu irin nan za ka iya ganin wani wuri an yi kamar wata wadama duk mangwarora wurin gaba ɗaya haka ko kuma duk ba haka da yawa to su ma haka nan suke da gonaki kawai itatuwan dabine ne kawai a ciki wanda shi dabinan nan in lokaci yayi haka za a zo wajen tabe shi wanda za a ebo a yi buhuwar shi gashi nan ba adadi wanda ta wannan hanya ne suke ainihi amfani da shi ya domin a tafiyar da harkokinsu wanda shi ne dai ta nan suke samun kuɗaɗinsu na shiga na harkokinsu ne wanda kullum da kullum saboda haka shi yasa su larabawa sun saba da watan shi dabine ɗin suna da muhimmanci gare su to shi yasa kaga Allah madaukakin sarki yake tuna musu cewa shine wanda ya samu waɗannan gonaki waɗanda adda waɗannan watan dabinai din wa anabin da kuma inabi shi ma inabi wani nau'i ne daga cikin abubuwa waɗanda ake ci wanda duka larabawa suna noma su sannan sai Allah ya ce bayan wannan kuma wa fajjarna fiha min al-uyuni mu ne muka kikketa a cikin ita wannan kasa din min al-uyuni na idanuwa na ruwa wanda a wani lokaci zaka ga ko da ba a gina rijiya ba kana ɗan isko inda ruwa suka kwanta ko wani gebe ko wani abu wanda ruwa suna suna suna yawo a wurin suna ƙara yawa mana wani wurin kuma in an gina rijiya ne wani lokacin ma dutse ne zaka zuwa ka isko amma ta ciki ne da ruwa suke fita din to Allah ya ce duk shi ne kai wannan aiki din sannan sai Allah ya ce waɗannan dabinan da inabin da sauran ma duk abin da ba ambata ba tunda misali ka gana ai magana inabi da dabinai ka gare su kenan da ka noma su kaga mu ai ba mu noma su nan misali ko yawa kaga an kara mu kuma nan gare mu sauran abin da muke noma duk sun shiga ciki su ma gero dawa masara shinkafa alkama duk dai abin da ake noma dai ya shiga ciki to Allah ce duk waɗannan abubuwan da muka wanda muka fitar da su a waɗannan gonakin duka man yi su ne liya akulu min samarihi domin su ci daga 'ya'yan itatuwan waɗannan dabinai da inabi ɗin da sauransu ɗin duka don ɗaya su ci muka yi musu wannan ma'ana shi Allah maɗauki sarki ba yana buƙatar komai cikin su ya yi su ne kawai don ɗaya su ɗan adam ɗin domin su amfana da su ba shi ne a liya akulu min samarihi wa ma aminatu aidihim sai Allah ce alhali kuma ba hannuwan sun ka aikata waɗannan 'ya'yan itatuwan ba shi Allah shi ya yi su sai Allah ce shi yanzu afala shi kuruna me yasa ba za su gode ma Allah bisa ga wannan ni'ima ba wai ma na cewa ma amilatu aidihim ba kuma tare da hannun su ne ba yanzu misali ka auna wanda yake shuka kaga mutum ya ce gona shuka gero idan ya shuka wannan gero ko dawa ko masara ko wani abu dai na shuka din haka to kaga shi wannan shukar da mutum yayi kai kana nan gida kwancinka baka san ya aka ta hito ba in ta hito kuma baka san wani aka ana kara mata girma ba sai dai kawai in ka zo kawai dai ana nan ana nan kana ganin da tana ƙara girma har ma ta kai kai kanka mai ita ma ta hika girma duk baka san wanda aka yi waɗannan abubuwan ba duka Allah shine wanda yake yin wannan din ka gani ai mutum kenan ya zama ba shi kai ba yana nan har inda abin zai kai ya fara fitar da kai bayan ya fitar da kai kuma har ya kai ya fara yin gununi ya fara yin tsaba kai dai iyaka dai sai da ga kai kurun baka san wanda aka yi ana waɗannan abubuwan ba to shi yasa Allah ce wa ma amilatu aidihim kuma alhali ba hannuwan sun ka aikata waɗannan ƴan itatuwan ba wannan fasara kenan kuma ana fasara cewa wa ma'amilatu aidihim wato shine mu muka fita musu rodin abubuwan tare da abun da hannun sun ka aikata shine kamar noma da kake kenan a zo a gyara a cire haki ayi ayi to shine ma'anar tare da abun da suka aikata din duka ana fasara haka nan ko a cewa ma'amilatu aidihim hannun su su aikata su ba ko kuma a cewa ma'amilatu aidihim tare da abun da hannun nasu ka aikata shine na gyarawa kawai amma dai kaga kiyaka su gyarawar ba su da sanin ya aka tafiyar da abubuwan ba wai shukar da mutum ya yi gona ba ya san wanda aka yi ake kara mata girma ko wani abu ai shi kai da yawa bai san wanda aka ana kara mai girma ba ko tunda kaga sai dai mutum ya gashi yana karami amma bai jin san aka ji hannu ne na kara tsawo ko kafa shi ko wani abu na jikin shi sai dai kawai gashi yana kara girma ne in ma gama girma ya kai wani shi ma tsufa bai sanin wanda aka ana kara ana tsufa ne ko ta yanda mutum zai tsufa kaga jikin shi ya kai ya janyi ya yankuri amma shi bai san wanda aka ana haka nan ba ya dai ga zama haka na kur to wannan duka aiki ne na Allah madaukakin sarki wanda yake shi kadai ne yake gudanar da shiya ba tare da watan wani ba to shi yasa Allah ce to waye duk waɗanda abubuwan da Allah musu afala ya shukuruna shin ba za su gode ma ni'imar da Allah ya musu na waɗannan abubuwa da su da ya ba su na abinci ba tunda kaga wannan hikimomi na Allah na harka abinci da bayar kaga yanzu misali wajen abincin nan fa sai aka yi abinci na mutane daban yake kuma na dabbobi su ma daban wanda kai da adam baka iya cin wancan wanda ba naka ba su ma dabbobin ba kowanne ne suka ci irin haka nan ba ko da cikin nasu su ma ko tunda misali kaga sai ka isko irin su luman kana kaga shanu ba su ci ne misali ko kuma sauran waɗansu hakukuwa za ka iya samu da ba su ci sa da ya su suna ya san ba su ne ko dan karami ne ko san ko to kaga sun sani to duk wannan wani aiki ne na Allah madaukakin sarki wanda amma shi da Adam sai da an ka girma shi kuma saboda matsayi ne a wajen Allah kaga shi ba irin inda Allah ya ga dama sai ya sa shi ma dan Adam haka zai rika cin abincin kamar dabbobi shi ma ya zama siyasa baki ne yi ba ko kuma ya zama kalmami ne haka da ci ba sai an gyara ba amma saboda watan hikima ta Allah sai sa kai dan adam bayan watan wannan shuka taka ta kai ta girma an ebo sai an susuki an fitar da ƙwayar tsaba ita kadai kuma da haka nan ba ita kadai haka da zaka dauka ki ta ci ba kuma sai an sulhe bayan an sulhe kuma sannan sai an nake ta zama gari bayan ta zan gari ba kuma sai an tankade bayan an tankade sannan a zo kuma sai an samu sauran wasu abubuwan da za a hadawa don ɗaya abu ya maka daɗi ka ci duka saboda dan adam duk Allah ya wadanda abuwa kaga wannan ya isa ce a gano ni'imomin da Allah ya ba su da iyaka lalle a gode mashi saka jirgi cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi ta lissafin ni'imomin Allah wadanda yayi to ba a iya lissafe su to shine sai Allah madaukakin kuma sai ya dawo da kanshi yake magana na tsarka kanshi yake cewa subhanallazi tsarki ya tabbata ga Allah allazi wannan da khalaq al-azwaja wanda ya halicci abubuwa simfi simfi yanzu misali ka ganin ka duba cikin kwayoyin da ake magana simfi simfi suke misali yanzu gero wani simfi ne mai zaman kai ne tunda kaga cikin gero ma akwai kala kala ko shi ma haka yake kala kala duka su ma da sayar da sun san sun san ko kala nawa akwai kaga wani suna akwai wani suke ci ma dan eka akwai wani suke ci ma zango akwai wani suke ci ma maiwa akwai ga sunan dai akwai zamfarwa duk dai gashi nan dai su kudin da sabo to kaga kaga duk waɗannan ne wata nau'i ne kala guda ɗaya ne amma gashi haɗa kalori ciki in ka koma wajen dawa ita ma haka nau'i nau'i daban-daban a ce wannan jan dawa ija kirki nan wannan ta kambo wannan da alhaji wannan kuma apple gori wannan ga sunan dai su ma nau'in kala-kala simfi guda ne amma kala-kala daban-daban su ma cikin su a koma su ma can bangaren shinkafa shi ma haka a koma bangaren su da bino da ake magana shi ma daban-daban ne kala-kala da shi ma ba kala ɗaya ba ne komi da in ka diba sai ka to shine Allah ce subhana tsalki ya tabbata ga Allah allazi khalaqal azwaj wannan da ya halici abuwa kala-kala din kullaha dukkanin sa mimma tunbitul ardu daga cikin abun da kasa take tsirarwa min al-hububi na daga kwayoyi wato shine kwayoyi na irin su gero dawa da sauso yake ce ma kwayoyi din a su kuma aka ce timar shine su haɗa irin dabinai da masu kama da su su kuma to shine min matun bitul ardu daga abin da ƙasa take tsirarwa sannan ba su kaɗai ba wa min anfusihim haka nan daga cikin kanun sukan mutane sukan su mutane sai Allah ya basu ma sun fi kala ne akwai maza akwai mata wanda kuma kora cikin ma mutanen su kansu sai Allah ya basu kuma nau'i nau'i ka isko waɗannan farare ne cikin fararen ma kala kala in kaga farin baralabe ya bambanta da irin fari na bature cikin su din bayan ka shiga su ma sai ka isko kuma su ma an samu su kalolin in ka shigo cikin afirka baka fata su ma sai ka isko su ma kalolin bakin nasu shi ma kala kala ne wancan kalan nashi baki daban wancan kalan nashi daban to Allah ya ce duk shine yau daga gaba gaba daya in ka shiga cikin kwari su ma kanana haka haka zaka sami su ma daban daban ne kaga yanzu in ka shiga cikin nau'in kunama kaga ba kala guda ba sai ta mako yawa su ma nau'i ne daban daban ka shigo cikin kwari in ka shiga irin su turwa su tarbani ya kaga kamar sufi guda ne amma da sun bambata kuma su kiyashi haka da sauransu cikin kiyashin shi ma sai ka isko shi ma kala kala ne ba kala guda bane duka haka suke sannan a dawo sauran kwari waɗanda ma zaka ganin su ma baka ma san su ba kawai kuma waɗannan wai halittar da bisa tudu kenan in ka dawo bisa ga bishiyoyi su ma haka itatuwa kenan sai ka isko su ma kala kala tun yanzu ko dai munan gare mu a ce mutum ya kyarge adadin yawan itatuwan da akwai gare mu nan ba irin nufin na cikin gari ɗaya ba hada waɗanda an daji mala ko a ce akwai su bedi akwai su tsamiya akwai su mangoro akwai su ka ta lissafi aiki ya samu ko na nama ɗaya misali ko to kuma akwai wasu can wani yankin waɗanda ba mu da su kuma nan duka kuma allah ya ce shi ya yi su ne to wai shi ne allah ya ke cewa da waɗanda abubuwan kala kala simfi simfi nau'i nau'i duk shi ya yi su wajen ɗaya duk tuna ta mana ne allah ya kai gwada mana don musan matsayin watan girma na allah maɗauki sarki da kuma girma wannan aiki da allah maɗauki sarki ya yi sannan in ka dawo shi ma ka kalla cikin halittar ruwa nasu daban wannan zuwa nabi tudu kenan na ruwa su ba daban wannan na ruwa misali za ka isko mafi yawanci saboda ba inda ba da manyan ruwa irin haka nan ba a cika sanin halittar ruwan da ciki ba su ma nau'i su yawa gare su sun kai kamar na bisa bayan ƙasa ɗin kalolin su su ma in babu su yi su yawa su ma haka suke na cikin ruwan to amma kaga su ma nau'i nau'i Allah ya suka diba ga irin wannan kai dan adam ya ka ce ka shige can cikin ruwan baka iya rayuwa ciki can ciki ne ko amma shi Allah ya san cikin su haka suke su duniya can cikin ruwa ba ruwan can suka kwana in ma ba cikin ruwa ba su ba su da rayuwa gaba daya mutuwa da su wannan iko na Allah madaukakin sarki kaga yanzu irin kifi yanzu misali in ka to da shi a ka aje shi minti 30 daga hili ga kasa shi kaga ya mutu kenan to haka Allah ya kuma sai Allah ya wasu kuma su rayu cikin ruwa kuma in sun haka dama kuma su fito da cikin ruwa kuma su rayu ko kaga akwai irin waɗannan su ma sai ga suna zama cikin ruwan kuma suna iya hitowa waje su ma kaga irin kwado misali kaga akwai wanda yana rayuwa ciki kuma yana iya hitowa waje kuma yana ciki to duka kaga duk waɗannan ne duka Allah yana gwada cewa duk waɗanda abubuwan da ya kala kala sinfi sinfi duka nashi ne kuma shi ya yi su kuma ya kalla kalma azwaj kamar yadda muka yi bayani a lokacin baya har yanzu yana ɗauka kuma sinfi mace da namiji sai ka duba kuma mahi duk wanda halittar da Allah ya kuma sai aka yi su maza da mata kuma da na mutanen da na dabbobin duk haka suke maza da mata ne wanda kaga kaga irin yadda suke ta hayawa kuma ba adadi mai yawa wanda ka ga irin wasu yadda suke da hayawa mai faɗi mai yawa wanda ana cewa wato kamar sauro wannan misali sauro wanga wanda kowa sani wanda ka sa malaria ko to shi din inda za a ɗauko shi aka ce yawa da shi kaɗai saboda yawan haihuwa da ya kai amma da yake wata hikima ta Allah sai ya sanya mashi saurin mutuwa shi kuma shi yasa wai aka samu sauƙi gare shi saboda yana saurin mutuwa aka ce inda bai saurin mutuwa da ana bari ne irin yanda yake yawan haihuwa din da baya saurin mutuwa inda ana kyale shi da yanzu nan fadin duniya ya tare hilin da dan adam bai jin dadin rayuwa kwata kwata saboda yawan da zai to duk haka Allah ya tsara su halittun kala kala haihuwa suka yi ta yi shikenan kaga kamar misali ba na wancan lokacin baya ko cewa shi yasa kaga amma duk kere kere da duk wani abu na fasaha da bature yake takama da shi ya amma fa bai iya na Allah tunda shi kaga Allah halitta ta yanzu ka kalla misali kamar kiyashi dan karami kai ta tunanin shi shi ga irin halitta yake kai dai ka san dai kai halitta kar ta dabbobi cikin jikinka abubuwa kai kala kala so hanji go so anta so sai ga sunan dai kala kala ciki duk an su tumbi da komai duk an kai maka shin wai to shi ma kiyashi yana da irin su kaga duka dan karami misali amma kuma Allah ya bai halitta wanda kaka motsawa haka ne ka motsawa wanda kaka jin dadin shi da kaka kana numfashi ma haka ne ka jin dadin abu tai ka gani to duka ga wadanda hikimomi dunna Allah da ke saki ga kuma dan karami da cito ya taya wale wanda ya kaso wani cikin halittun ma ka ganshi irin irin mutane da Allah kafa biyu wani ka ganshi da kafa hudu wani kuma ka kafa kuma ga sunan da yawa kuma ba iyaka irin su shin shani koko yawa su daidai haka sunan koko ka kafa ga sunan wani ma ga ko kafa bai da shi ko guda su maciji ba ka gani amma kashi nan kuma duk haka Allah ya tsara su to wai duk waɗanda abubuwan gaba da shi Allah madaukakin yana gwada mana cewa to mu sani duk suna gwada cika iko ne nashi fa to kaga nau'i guda ɗaya an ga ce ka zo kai shi kai kala guda ɗaya ka zaba wanda ka kai da wanda ka gani ɗan karami ne kai ba ga yiwa amma kuma ga Allah yana taya su ba adadi wani ba ka ganshi ba kamar san shi ba kawai kai daga kalar kwaro an ga ce wani sunan da ba ka sunan shi ba wani ka ga ya burɗan mai sifa mai kyau mai ado sosai da gaske ga sunan haka Allah yake tsara su to shi ne duka Allah yake magana cewa shi ya harce wadanda abubuwan wamin anfusikum haka na wamin anfusihim daga cikin kanun su kansu mutane din min az-zukuri wal inafi daga cikin maza da mata shine nace kamar yadda suke haihuwa din ba tare da wata matsala ba kamar yadda nace shi bature nashi kirkire ba irin na Allah bane shi Allah na shiga su kaloli ne su ka motsa da kansu suna da tasarrufin su da kansu ba tare da sai wani ya sarrafa ba in bature ya kera mota sai wani ya shiga tuka za su ya amma su kananan kwarin ma da Allah suka tiya da kansu ko tun da ka ko irin kiyashi ba sai ka daukai ba shi da tare kai ne haka Allah ya tsara su su kai abubuwa da kansu sannan kuma kowanne sai ka isko da irin hikima wanda inda za a bi su ka ji an ce irin turuwa ga irin wasu abubuwan ban mamaki ciki dauke da suwa za ka sha mamaki irin abu haka bi abin kowanne kowanne akwai abubuwa da dama waɗanda Allah aji ciki ne daban-daban ga suna to kaga duk wannan halitta ce ta Allah wanda yake daban sannan ka dawo ciki din misali irin waɗanda an da tsananin sani da ganewa irin su zuma misali ko tunda kaga ita tana da matukar sane sosai da gaske inda za ta bi yanzu ta wuce ga wuri har ta dan zoji wani abu haka to in dai tana da bukatar ta sake dawa nan wurin to ba ta mance wurin fa tana iya dawa wurin kuma sai ta zoji wani wani sanda ta wuce ko ina da ta tai ko mini sanin da zo din tana da wannan kwarai da gaske to duk haka ba sai da in ba an taka bukatar dawa mata wannan kam amma in dai ita tana da ra'ayinta da wannan din za ta dawo din to suna nan misali duk irin waɗannan bijidiya waɗanda duk Allah ya tsara su haka din ba ma ga duk irin bature ba haka take ba sai an sarrafa abin da ya kira shi sannan ko irin abin da zaka ji ana cewa ai wasu jirage masu sarrafa kansu da sauransu amma ai kaga can daga can kasa ne ka sarrafa su da kwamfuta yawa shi sarrafa su da kwamfuta can ana ganin yadda suke tafiya din to amma shi na Allah kai zaka tashi da kanka ka tafi duk haka Allah ya tsara sannan kuma su zo a haihuwa kuma kaga shi ma har yanzu ya kasa kira mai haihuwa shi ba butulin ko kaga ba mota mai haihuwa ko mashin mai haihuwa ko jirgin sama ko wani abu duk ba su duk inda akwai su da duk duniya don a huta gaba ɗaya kaga da gari ko da duk gida guda kaga suna da yawa suna haɗa kuɗi ko mica da mota suna iya sayan ta lahiya alau sai ta haihuwa shi kenan kowa ya samu to kaga ne to amma da yake ubangiji mu dauke shi na shi halitta da banci sai zama shi shi kadai ne wanda yake yin tashi halitta wanda ba wani wanda zai iya irin halitta tashi din to shi yasa kaji da kai da ya ce subhana wato shi ne tsarki ya tabbata ga shi Allah wanda yake wannan aikin Allah zai khalaqa al-azwaja wannan da ya halitta da ya halicci abuwa simfi simfi kala kala kullaha dukkaninta gaba daya wai ma'ana ka ci lissafi da wanda muka wadi yanzu da wanda ba mu wadi ba gaba daya duk can ka ci lissafin kai shine kullaha dukkaninta min ma tubitul ardu da abun da kasa take tsarawa na shuke shuke wa min anfusihim da kuma kanun suka su halitta din na maza da mata yace kai wai ma la alamuna da ma dai sauran abun da ma duk su sani ba su halitta din wato sauran abubuwa da ba a san su ba tunda ai kaga akwai halitta da ba sani ba wasu halittu yanzu misali kaga wasu halittun ana jin labarin su ma dai amma dai ba a taba ganin su ba kaga misali irin mala'iku kaga sai rubuta imani su amma bai taba ganin su ba ga yana jin labarin ana faɗin mala'iku kuma ga suna da yawa kuma ana cewa kullu yana tare da su ba tunda su kaga duk sun yi halittar duniya gaba daya wasu mana duka tunda shi yasa ake cewa akwai baitul ma'mur suna da wani daki nasu saiti da dakin ka'aba wanda su anan suke nasu dawafi a inda yake kuma kullun mala'ika dubu saba'in yake yin dawafi gare shi wannan dakin kuma duk mala'ikan da yawan nan dawafi in ya tafi bai ƙara dawowa har duniya ta ƙare gobe wasu ne za su dawowa kuma jibi ma har duniya ta ƙare kuma ba su ƙare ba ce kaga kaga iyaka yawan su bai da iyaka kenan to kaga misali muna da labarin su amma mu taba ganin su ba to haka in ka tayi halittun sama su ma da wasu su ma ga suna su taron nan su ma kala kala ne sai ka isko daban-daban nau'i nau'i ne su ma kala kala haka dai komai da komai shi sace wan mala'ikan muna da ma duk abin da mu sani wani halitta gaba daya duk shi Allah da shi Yesu sannan sai Allah madauki zaki cewa ayatul lahum
wa ayatul lahum الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
to sai kuma Allah madaukin sarki ya ci gaba da sake faɗin waɗansu abubuwa na wanda suke tabbatar da cikin iko na Allah waɗanda ya zama wajibi sanadiyar su a gode ma Allah madaukin sarki kuma abota mashi sai ke cewa wa ayatul lahum haka nan ga wata aya nan gare su ka su halitta din alal qudratil azimati wa takanuni bisa ga iko na Allah mai girma yace shine wannan aya shine al-lail dare wanda shi wannan daren nan naslahu minhu nahara wanda yake shi wannan dare din naslahu minhu nahara muna watan a a muna gusar da dare daga gare shi wannan a, muna gusar da yini daga cikin shi wannan dare din sai ce fa izahum sai kaga su halitta din nan muslimuna sun shiga cikin duhu wai ma'ana shine shi Allah madaukakin sarki shi ya halici a dare da ya halici dare ce kuma ana cikin daren shine yake gusar da shi wannan dare sai kuma rana ta zo kaga yanzu misali ana nan sai kawai kaga a lokaci na awoyi na dare daban lokaci kuma na awoyi na rana su ma daban sai kaga a wannan lokacin in awoyin dare sun ka kare sai kaga awoyin rana sun shigo kawai sai ta waye kuma a hankali hankali ka zaka ta gani kuma kullum kullum haka ake awon ke tafiya to shine ma'anar rawa ayatul lahum akwai wata aya gare su al-lailu dare wanda yake nasrahu minhu nahara muna gusar da dare daga gare yini daga gare shi fa idahum muslimuna sai ka gansu mutane din ko a ce su halitta gaba daya sai ka gan sun zamo a cikin duhu to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma bayan wannan washamsu ita rana za ka ganta tajri tana gudana li mustaqarrin laha zuwa ga wani matabbaci wanda a gare ta zalika Allah ya ce wannan taqdirul azizul alim kaddarawa ce ta Allah wanda yake mabuwayi a cikin mulkin shi al-alim wanda yake masani bi khalqihi da halitta shi gaba daya wanda ana Allah ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha rana tana gudana daga ainihin matabbata wanda take gare ta wanda aka ce ma'anar matabbata zuwa gare ta shine don aka fasara guda biyu wanda malamai suke yi aka ce shine wato tafiyar su ta a wajen in za ta faɗi wato aka ce za ta je ne can karkashin al'arshi wanda za ta yi sutura ga Allah maɗauki sarki a lokacin za ta faɗi din idan ta yi sujada ga Allah maɗaukin sarki a nan ne inda za ta tsaya kuma har zuwa sadda Allah zai ba ta umarni da izini na sadda wata hito ma'ana tun daga farkon dare kenan har zuwa sadda safiya za ta waye wanda sai ƙarshe ne za ta nemi izini ga ubangiji na dawowa sannan sai a ba ta izini kuma sai ta koma gabas har yanzu ta sake fitowa wannan shine kullum za ta faɗi haka take wanda aka ce amma sai a ƙarshen zamani a ƙarshen duniya wanda yana ɗaya daga cikin manyan alamu da tashar kiyama wanda aka ce rana za ta zo bayan ta yi wannan faduwa to ƙarshe za ta nemi izini ga ubangiji maɗaukin sarki na dawowa ɗin to shi ne sai Allah ya bata umarnin cewa ta dawo ta fito ta inda ta fito ta yadda ta faɗi wannan lokaci ne sai rana ta fito yamma an saba ganin rana ta fito daga gabas to a wannan lokaci ne sai kawai rana ta fito daga yamma to a lokacin ne wannan hadisi ne wanda tabbata ce wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka to idan wannan rana ta fito daga yamma din to daga nan sai a kulle kofa ta tuba gaba ɗaya duk wani aiki wanda mutum ya kai yan aikin kirki kaka shi kenan in kuma aikin ma za mu take ko ya tuba ba a ansa ko musulmi ne ko kafiri ne ko mutum kiki ne ko dai wani iri ne shi ya to daga nan an kulle kofar tuba kenan wannan shine abin da zai faru kenan a yana ɗaya daga cikin manyan alamu na ƙarewar duniya gaba ɗaya to shi yasa na yace tajiri mustaqarril hadin to shine aka ce abin da zai kasancewa kenan shine ma'anar mustaqarril hadin wannan tafiya ta tsadin ta fadi ta fito ta fadi ta fito shine wanda take faduwa daga shan harshe ta wannan sujada kashi Allah ba ta izini na tadawu na tadawu din ta fito a can gabas din wannan ya zo a hadisi kuma shine magana da malamai suka tafi akai sannan sai ma'ana ta biyu wanda aka ce ita rana din na har yanzu watan tana tafiya kamar da na Allah faɗa din shamsu tajri li mustaqarril laha wannan rana tana gudana zuwa ga wata matabbata zuwa wadda take ta sadi ma'ana wadda Allah ya kaddara mata din wato ma'ana shine abin da ake nufi in ji wasu malamai kenan ma'ana ta biyu kenan shine idan za ta faɗi ba ainihin faɗuwa ne ta kai ba in ji wasu ne kuma shine sai aka ce idan tabban mummunan ne can kuma za ta kulla ne a wata halitta can kuma da wannan gaba ya kasa sai sun kace shi yasa kaga ana samun bambanci na lokuta tsakanin wancan wuri da wancan wuri din tsakanin wancan nahiya da wancan nahiya kaga yanzu misali sai kaga a wani lokaci a lokacin da aka yin sallar azhar a wani wuri sai ka isko su kuma kamar misali mu ce a asar da za a yi sallar misali magariba su wani wurin sai ga lokacin su kuma la'asar ce za su yi suka ce shi yasa aka samu wannan bambancin na lokaci ne saboda haka sadda za ta faɗa a nan yankin naku to a wannan lokacin za ta kulle ne kuma can a wani yankin can na daban na wata ƙasa kuma shi yasa suka ce kai ba gana samun wannan bambanci na shi lokaci din sai zama lokaci bai ta yi kala ɗaya din ba sannan sai suka ce to yanzu amma ya hanka ta bisa ga wannan fahimtar na cewa haka abin zai faru to da an ka ce ta jini mustaqarrin laha in dai misali can ga wata halitta ce daban a bisa ga bayan ƙasa take komawa in ta faɗa wani wurin shin to mi aka nuhi da al-mustaqarrul lahadin shi kuma menene ma'ana ta sai suka ce shi ko abin da aka da mustaqarrul lahadin matabbata da gare ta sai suka ce shine watan a karewar duniyar ake nufi wai ma'ana shine sanda za a yi tashi alkiyama idan lokacin da aka yi busa kawo za a tashi wannan alkiyama to a wannan lokacin aikin nata ya kare ki ita wannan rana din shine mustaqarrul lahadin karewar aikin ta kenan dama ita bauta da ibada da Allah aji ta kenan ta rika yi shine ta rika fitowa tana faduwa shine wannan a mustaqarrul hada shine karewar duniya wasu kuma suka ce kuma ma'ana har yanzu ta biyu na mustaqarrul hada dangane da wanda suka ce tana kulla ne a wata duniya daban sai suka ce shine mustaqarrul hada shine kare tafiyar ta a cikin burjinta saboda rana tana da hanyoyi daban-daban adadin yawan kwanukan shekara in ka dauka misali duk wata kwana 30 yake yi to tana da watan hanyoyi guda 360 kenan in kuma ka dauka duk 29 ne misali zai yi tana da watan 258 kenan to adadin yawan ta haka ga duk inda ka ga rana ta bi yau to wannan hanyar ba ta ƙara binta kuma sai ba ɗaya Allah kai duk hanyar ta bi sai ba ɗaya za ta kai za ta saki binta wannan haka Allah ya tsara mata waɗannan watan adadi na kwanukan nata ɗin shi yasa sai ya zama kamar misali kaga hanyoyin nata suna tafiya kaga in ta bi wannan hanya gobe ba ita za ta yi ba wannan ne za ta bi mata haka haka za ta tsaya shi yasa wani lokaci sai kaga shi yasa kaje wannan cewa rabbul mashriqaini wa rabbul wa rabbul maghribaini ubangiji shine wanda yake ubangiji na mafaɗar rana guda biyu da kuma mafitar rana din guda biyu wai ma'ana shine saboda akwai lokacin da rana gaba ɗaya za ta koma wanga bangaren kudu akwai lokacin da kuma za ta dawo bangaren arewa kawai to shine ma'anar wannan mashriqaini din to in ka diba misali in ta bi wannan za ta tabi duk in ta biya ba ta karabi kuma sai wani ta bi wannan ne gobe wata hanyar za ta bi gobe har ta kole can karshe in za ta ta can kudu kaga za ta kai karshe ko to sannan kuma sai ta fara dawowa kuma ta sake biyowa kuma kamar yanta bidin an gane ba tunda ba lokaci guda daga can din za ta taso su ta dawo na haka ba a'a za ta sake dawowa kuma hanyoyin za ta dide ta biyo su kuma har ta sake kuma kolewa can a dawo nan da shi yasa sai kaga wani lokaci ga ta rana ta koma kudu wani lokaci kuma ta dawo arewa to shine aka ce wannan mustaqarrul lahadin shi ake nufi da ma'ana ta kai karshe din bango ta kule gaba ɗaya bangaren wannan gefen da ba kuma ta sake dawo nan kuma ta kule suka ce shi ake nufi da wannan mustaqarrul lahadin kada malamai su fassara ta kace shine wa shamsu rana tajri tana gudana li mustaqarril lahad zuwa ga lokaci wanda yake matabbaci nata Allah ce kai zalika lalle wannan aiki da Allah ya tsara taqdirul azizul alim kaddarawa ne na Allah wanda yake mabuwayi kuma al-alim wanda yake masani da dukkan halitta ta gaba daya sai ce wal qamaru ban shi kuma ya ce wal kamaru sannan shi kuma wata kaddara nahu sai Allah ce shi ma mun kaddara shi manazila mun sanya shi ma yana da nashi masaukai shi ma daban-daban wanda ake cewa shi kuma yana da nashi manazil guda 28 kaga ita rana mun faɗa adadin kwanukan shekaru shi kuma 28 ne gare shi kaga shi duk wata ya kakule nashi ke da shi ma duk wata duk wata to shine Allah yake cewa mun sanya mashi watan nashi manazil shine kaddarna manazila mun sanya mashi watan kaddara mashi nashi manzilula sune 28 manzilan masauki guda 28 fi 28 lailatan min kulli shahrin yana kuma yanke su ne a cikin watan kwana a watan a cikin kwana 28 a kowane wata din aka ce kuma wayin satirul lailatayn amma zai iya can karshe zai buya na watan dare guda biyu in kana shahru 30 yawman in ya zama zai yi kwana 30 kenan zai buya ne na kwana biyu amma sai ya ce walailatin kuma yana iya buya ne na kwana ɗaya shi kuma in kana cin ato 20 in kwana 29 ne zai amma wannan ba dole bane haka ta faru ba yawa kamar sai dauka dole dole sai haka ta faru din yana yiwuwa din bai buya ba kuma a ganshi din an fahimta saboda haka saboda wannan magana ce ta malamai ba nassi ne na alqur'ani ko kuma hadisi ne daga manzon sallallahu alaihi wasallam tabbatar da din ba domin shekaru da yawa wata rana lokacin na taɓa karanta nan din ina magana da wani babban malami akan haka sai ya ce eh to ai ba dole a masu ya zama haka nan din ba eh saboda kasancewa ba nassi ne daga Qur'ani ko hadisi wanda ya tabbatar da haka nan din ba tunda magana ce ta ta malamai suka faɗa masa na falaki tana iya kasancewa haka nan kuma yana iya kasance ba haka nan din ba to wannan shine da saboda haka mutum ya ce dole dole sai haka nan amma da shi abin da Allah ya tabbatar shi watan nan ya kaddara mashi na adadin nasu kwanaki sannan kuma ita rana din nan ta fi wata zama sama kwarai saboda ta fi shi girma ita ranar abin da ya sai a ganta ita ma kamar girman su guda da wata saboda ta hishin sama sosai da gaske don shi bai da nisa kwarai da muwa shi bai kai girman rana ba amma dai ko shi ne ya fi duniya yawa yawa ko shi ne na karamin misali ya nuka duniya yawa shi ma ba guda ba yawa to shi kina balle ita rana kenan cikin tauraro ma akwai tauraro da ita ma ta lulluka duniya ba guda ba ita ma aka gani can kamar yan karama din nan to da yake kowa da ciki sama take kwarai da gaske shi yasa sai a gansu kamar yan kanana ai abin da zai tabbatar maka kai da haka nan yanzu ka duba ga duk wanda zai zo airport na jirgi jirgin sama kaga iya kalli irin jirgin da ake jirgin manyan jirage ko ka ganshi babba amma shine ya tashi daga kai zama kamar tsuntsu kamar cibil bila ko kamar karamin tsuntsu haka yake zama duk girman nashi kuma ga can kai ka gani sassa da yana kasa to ka gani to shi yasa shi zai saka gano cewa eh lalle irin tauraron nan da ka gani kanana kanana ka kalli nisan da suke lalle girman su ba karami bane kawai to duka Allah shine yake tabbatar da duk shi ya tsara waɗannan al'amurra sannan shi watan nan ana cewa shin wai shin wai duk wata wai wani wata ne ka hitowa sabo ko ko a wata guda ne wanda shi ne dai ya ƙare kuma shi ne ka sake dawowa to malamai suna hana magana shi ba wasu ka ce a duk wata in yayi wani sabon watan ne ka hitowa wasu kuma sun ka ce a ko alawa sabo wani shi wannan ɗin nan daidin kullum watan nan ƙwala guda kamar yadda ranar take guda shi ma wata shi ma ƙwala guda ne shi ma shi ne ka fitowa ya ƙare wani sabuwar hita kuma ya ƙare hituwa ɗin a matsayin shi iyaka da sai Allah tsara shi in zai fitowa yana sabuwa yanzu sai fito ɗan ƙarami yana yi kaɗan kaɗan yana ƙara girma har zuwa sanda zai cika girma na daidai har zuwa sanda kuma zai dawo ya zama ya lankwashe zama kuma ƙarami shi ma ya rage girma shi ma kamar yadda zamu ji na gaba hatta ada kal ujudul qadim zamu karanta shi yanzu to shi ne Allah ya kai haka kuma sadda mutanen maka suka tambaye manzo Allah sallama wai me yasa wata yake fita ka sadda sabai suka tambaye manzo Allah haka sai ce ai shi Allah madaukakin sarki ya yi shi ne haka li ta'lamu adad as-sinina wal hisaba domin a san adadin shekaru da kuma lissafi domin inda ba wata to da a za a gane shekara ta yi ba a gane shekara ta yi sai in akwai wata ne sai a gane wata goma sha biyu su a shekara daya kuma sai a gane kowane wata kwana kaza ya kai da ai kwana kaza wata guda ya kare kinan kuma yanzu a yi tsare-tsare na hidimomi sai a ce wata kaza watan kaza za a yi abu kaza to Allah ce da ta'alamu adadin sini da wani hisaba don a san adadin da lissafi da kuma shekaru shi yasa ya halarci wannan wata sai ya zama haka nan yana karami yana ƙara girma da kaɗan kaɗan har ya kai ya kula girman nashi to shine wal kamaru shi wata din nan qaddarnahu manazila mun qaddara shi da nashi masaukai shine guda 28 yana ta tafiya haka nan yana yana ƙara girma hatta ada har ya kai ya koma kal urjunil qadimi kamar watan tsumagiya ta dabino sai wanda ke alqadimi wata ke tsofa ma'ana wanda ya bushe kamar tsumagiya ce da biyu wanda ya bushe in kaga zai lauka shi zai zama kamar wani kasan kamar laushi haka ko yawa to shine yake cewa to sai kaga watan karshe bayan da farko ga wanda ya fito ya ta ƙara girma can daga karshe kuma sanda zai karewa duka don in yi kusan karewa inda zaka kalle shi misali kamar irin sai ka sai ka dibe shi da dare sanda zai fito to in ka kalle shi da gabas da sanda zai fito za ka ga shi inda ya zo karshe karshe haka da za ka ga yawan nan lauka shi wani to shine Allah ya ce mu ne duk muka ba shaka nan din har ya koma haka nan kalu julul qadimi sannan sai Allah ce kuma duk waɗannan da ranat da watan wanda mun ka yi sai ce kuma lashamsu yin bagilaha
للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهير وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa kuma su waɗannan da mun kai da ranar da watan gaba ɗaya ga su a sama sai ce kuma lashamsu yan bagilaha kuma bai yiwuwa ga ita rana an tujirkal kamara ta riski wata wai ma'ana shi ne kamar yanzu sai ana cikin dare irin karfe goma sha ɗaya ko sha biyu kawai sai a ga rana ta yato Allah ce ba a taɓa yin haka nan ba ba zai taɓa yiwuwa ba da yake Allah ne ka aikin amma inda wani adam ne ka yi da wata rana an samu kuskure wani an samu misali wani lokaci a rana ta isko wata cikin lokaci ne to shi yasa Allah ce lashin su bagi laha bai yiwuwa ga ita rana an tuji da kalkamara ta riski wata din don haka fatar ta bi ma ma'ahufin laili ta taru da shi a cikin dare ma'ana kamar yanzu tun kamin dare ya kare irin karfe goma na dare ko sha ɗaya ko sha biyu a rana ta fito ba zai yi ba haka sannan ya ce wa lallai lusabiqun nahari haka nan shi ma daren ba zai kasance yana rage rana ba shi ma wai ma'ana shine falai ati qabla qida'i shi ma bai zuwa kamin wucewa shi kamar yanzu misali sai a ce ai da rana karfe goma sha ɗaya ko sha biyu kawai shi kenan kuma sai ɗaya kurun sai dare ya taushi kuma shi ma Allah ba zai haka ba da ɗan adam ya kai shi ma da an samu kuskure wani lokaci hakan ta faru ne to shine Allah ya ce dukkan su gaba ɗaya ba su haɗuwa don haka shi yasa sai dai Allah yana so ya gwada wata aya ta shi irin ta kamar sai a yi kamar kisbiwar wata ko kuma kisbiwar rana haka misali sai dai irin wannan to Allah yana so ya yi wannan to wannan kam sai a yi wannan don ya gwada aya sai domin ka san da kisbiwar rana da kisbiwar wata wannan wata aya ce ta Allah shi yasa wata rana a zamanin manzo Allah sallama sai aka yi kisbiwar rana din irin wannan daren nan aka cewa ko to shine sai aka wannan kisbiyar rana to lokacin da aka ta faru to a wannan rana ce shi sai da Ibrahim dan dan shi manzo Allah din sallallahu a wannan rana ce ya rasu to lokacin sai dai kawai sahabbai sun fara cewa wato saboda rasuwar Ibrahim ne shi yasa wannan abu ya faru sai manzo Allah ya ce musu a'a ai inda shamsu wal qamara ayatan min ayatin lahi la yanqasifani li bawti ahadin yace su ayoyi ne na Allah da rana da wata ba su kisfiwa don mutuwa wani saboda haka shi Allah yana yi waɗanda abubuwan da domin ya ƙara mu tsoratar da mutane su ƙara jin tsoron Allah da sauran al'amura irin haka nan to wannan shi yasa amma in dai ba irin wannan ba kisfiwar rana ko wata ba haka kawai a ce kuma kaga in Allah ya kawo wannan kisfiwar wata ai kaga ko kisfiwar rana din ai kaga dan wani abu ne na wannan lokaci kuma ya wuce shi kenan amma dai ba dai yanzu a ce ga dare ya isko rana ba a ce irin karfe goma sha biyu ko karfe biyu ma na rana kawai dare ya taho kuma an zarce an ta tafiya dare ya ta tafiya har sai gobe ta sanar ya waye ba a taɓa yi haka nan ba to shi yasa Allah ya ce haka nan ba ta yiwu a to shi ne wannan kisbewar rana din ko kuma kisbewar wata amma ba kamar wanda ba haushe yake cewa ya rana ta kama wata shi ba shi kuma sanda an kai kisbewar wata shi kuma yawa saboda haka kowa ta shi hanya yake daban rana ta ta hanya ta kabi daban wata shi ma ta shi hanya ta kabi daban kaga an ka ji an ce ai wani ya kame wani ai kaga gamuwa an kai kenan ila na san rikici ne hada su ko to da an ji ka kame shi kaga ya samu matsala ai kaga akwai alamun fada ne an kai to kaga inda rana da wata za a yi fada ai ma an samu matsala duk duniya ce za ta tashi gaba ɗaya kenan yawwa tun da kaga a ce rana ta lullunka duniya ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba wata shi ma ya lullunka duniya amma kuma sun haɗu ai an kaɗu an kai rikici matsala za a samu an kai rikito an kawo mana ƙasa kaga to kaga da an samu matsala to saboda haka kwana ganin ko karo na manyan motoci suka ai bai kyawu balle karo rana da wata to saboda haka kiswar rana da wata wata aya ce ta Allah madaukakin sarki ba wai wai rana ce ka wata ba ko na ba ko alama sai Allah ce wa kullun kowanne daga cikin su tsakanin shi watan daren da ranar da watan din yace fi falakin kowanne yana cikin nashi falaki wato shine tashi hayaki nan yasbahuna yana ta ne kaya an kace yasbahuna kamar iyo haka ga na cikin ruwa shine ake ce yasbahuna da misali shine ma'ana suna ta ne kaya kowanne a cikin nashi falaki wanda yake tafiya cikin shi din wanda yanzu da inda za a yi magana misali kamar malaman falaki su shiga a tabaka labari dangane da irin falakuka buruji menene kaza kaza na tawaru da rana da wata sai ka ji a shi kuma wani irin dimbin ilimi da shi kuma dimbin yawa shi kuma ta wancan bangaren wannan duka ilima ne da Allah maɗaukin sarki wanda ya tara shi zuwa ga yan adam baki ɗaya sannan sai Allah ce wa ayatul lahu haka nan ga kuma wata aya gare su halitta wadda ka nuni bisa ga cikan ikon mu shine anna hamalna zurdiyatahum mu mun ka dauki zuri'ar su dan adam din nan shine ai zuriyati mu zuriyar su ai aba'ahum sune uwayen su al-usul wanda suke na asali mu muka dauke su filfulkil mashhuni a cikin jirgin ruwa wanda yake cikakke dam wa khalaqana lahum ma'ana wannan aya shine take ce wai abin da Allah ke nufi na malami suka ce da Allah ce anna hamalna zurriyatahum mu mun ka dauki zuri'ar su ɗan adam a cikin jirgin ruwa sai an ka ce ashe kenan ba wai a sai wanda a uba ƴaƴa dai su kadai ka ce ba zuri'a ba ashe kenan har da uwaye kai da kana iya ce ma uwayenka da kakanninka zuri'arka tunda nan gashi Allah ya ce mu mun ka dauki zuri'a su ɗan adam kuma zamanin manzo Allah yake magana da su kuma abinda Allah yake nufi mutanen annabi nuhu asulin kakanni da uwa yake nan ko to su kuma sai Allah ya ce zuri'a su sai aka ce ashe kenan ga ka'ida da larabci zaka iya ce ma a wanda suke uwaye da kakanni gari ka zuri'a ka ba sai uwa ɗaya ne zai ce ma ƴaƴa ne zuri'a ta ba zai iya dauka don haka da ya fahimta to shine ma'anar sai Allah ya ce anna amanna zuriyatan fil fulkil mashhuri a cikin wannan jirgi wanda yake cike da su halitta ne mana wannan jirgin ruwa wanda Allah ya sarki ya ba annabi Nuhu alaihi salatu wassalam umarni na cewa ya ya halitta shi wannan jirgi mana ya kera shi wanda kuma ya zo ya yi shi bayan ya yi shi sannan kuma sai ya tsara shi wanda ake cewa shi annabi Nuhu ya kera shi wannan jirgin kuma ko da yin shi an ci ofciya ne haka an gane yawa ba hawa ɗaya bane guda uku ne hawa uku ne jirgin to shi yasa haka ya shi wanda aka ce hawa na watan wanda ƙara su shi wannan matsayin hawa na uku din hawa na ƙasa shine sai safari irin abin da ya shafi kamar su macizai su kunamu irin waɗannan da misali an gane waɗannan ɗin irin su aka sanya su aka sanya na ƙasa ɗin sannan daga baya shi kuma sai aka ɗauko su kuma dabbobi kamar irin su waɗannan ne da aka umarta su wani ma'amala su kuma wani ba su komi su kuma sai aka sanya su wannan na na watan da bai bi musu na biyu kenan na sama kuma sai an ka samu mutane da tsuntsaye su kuma to haka ya tsara shi wannan jirgin nashi annabi Nuhu dinna alaihi salatu wassalam to shine na Allah yake cewa a cikin wannan jirgin wanda yake almashhun wanda yake cike wai ma'ana cike da halitta ne sannan sai Allah ce kun bayan wannan jirgin ruwan wanda shi annabi Nuhu ya halitta yayi wa khalaqana lahum mithlihi sai mun ka halitta masu wani abu misalin shi wannan jirgin ruwan na annabi Nuhu din wanda aka ce watan shine misla falaki nuhin misalin jirgin na annabi Nuhu وهو ما عملوا مثل فلك نوح مثال جيجي النبي نوح وهو ما عملوا شيء abinda sun ka aikata su ne adam din ala shaklihi bisa ga sifatai shi jirgin na annabi nuhu din min asufud daga jiragen ruwa a asigar wanda su kanana wal kibar da gomanya sun yi wannan ne su da adam da aibi ta alimin lahi da koyawar da Allah ya masu wai ma'ana shine yanda Allah mu ke sanar da shi annabi nuhu yanda zai kera shi jirgin tunda ka gani ai Allah bai sanar shi ya za yi shi tunda ba taba ganin jirgin ruwa abinda ba ce baka taba gani ba ce kai shi kaga in babu wani wanda kai control din kana gwada maka wanda zaka gwada zaka abin ba zai yi ba to shi yasa shi annabi nuhu haka yayi so lokacin da yawa nawa zai kamar da kowa sani dai yayi do abin da ya karshe Allah ya faɗa mai cewa to kai annabi nuhu wadannan mutane naka wadda sun gama imani gaba ɗaya ba mai ƙarin imani sun zama karshe kenan shi ko annabi nuhu ya ga cewa a to inda haka ne to ai ba su da wani dole ga kai halakar da su a huta mana shi yasa ya ce rabbi la tazal min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara to shine wannan addu'a ce Allah duk halakar da su gaba ne in ka basu ya Allah ɗan uwansu kafirai da zafta yawa shikenan saboda aka aka halakar da su shikenan an ka halakar da su ne to wannan lokacin da za a yi wannan to shine sai Allah ba shi wannan umarni ya kera wannan jirgin ruwa wanda kuma ya ci gaba da saran itatuwa yana tarawa wanda zai wannan aiki wanda karshe saboda izgin nasu suka ta mai ina da suka ta mashi na cewa to kuma yanzu da ya saba wasu wa'azi amma yanzu kuma ya ba wa'azi kuma ya koma kuma har kafinta kuma haka dai suka ta abubuwa dai suna sanda da yawa da mun shakaranta su a can baya to karshe to shine na Allah ke cewa wannan jirgin na annabi ruhu to mu muka ɗauki zura inda ba a ɗauke su ba ka san lokacin da aka yi wannan ɗin shi annabi nuhu ah, ya ɗauki dukkan halitta gaba ɗai to a lokacin duk bayan an gama duk abin da aka yi na tufa da ruwan ruwan da duk duniya hauci gaba ɗaya aka yi ruwa duka hannun inda muke ko ina duk komin tsawon gini sai sun kule shi komin tsawon dutse sai sun kule shi komin tsawon ice sai sun kule shi to ai kai koyin ba wanda sun kai kule ice ba ai kaga in wani mota kai can bisa sai ya ko yawa to shi kudu da haka duniya da aka yi ba ɗai to shi yasa sai ya zama duk inda mutum ya shiga ba yadda za ya tsira sai wanda a cikin jikin na annabi shi kada ya tsira to shi yasa sai ya zama bayan an kammala an gama komi ruwan sun kafe an sauko kuma ƙasa to shine daga baya sai aka ce sai ƴaƴan annabi nuhu su kada su ƙara haihuwa amma gaba ɗaya duk mutanen da a cikin wannan jirgin gaba ɗaya ba wanda ya ƙara haihuwa da samu da hamu da yafisu su ne ƴaƴa guda uku su ne waɗanda suka haifi sauran duniya kuma daga baya tun da lokacin an halakar duniya gaba ɗaya to su ne suka sake haifuwar zuri'a gaba ɗaya sannan aka sake dawo kuma duniya ta shi yasa ake ce ma shi annabi ruwa ana ce mashi adamu thani eh ana ana ce mashi adamu thani saboda kaga annabi adam ai shine na farko wanda duk shi hadisi duniya gaba ɗaya kafin su zuwa annabi ruwa din to sai ga ƙarshe kuma an halakar da kowa sai an kaba sai zuri'a shi annabi ruwa shi ko su kuma su kada sun ga ƙara halittar duniya kaga zama adam da ruwa kenan to wannan shine annabi annabi annabi ruwa to shine na Allah ke isharar zuwa ga wannan jirgin ke cewa mu muka dauke su a cikin wannan jirgin ko mun halitta masu wani abu misali ne ma'ana shine misalin nashi wai sai mun ga sanar da su su ma suna iya kera jirgin su ba daga baba annabi nuhu ya wuce sai Allah ya sanar da mutane wanda za su yi su ma su kera jirgin in suka kera shi su ma su hausa ta cikin ruwa a tafi to shine Allah yake nufi din wa kalqana min mithlihi muka halitta musu wani misalin shi ma yarkabuna abin da za su hau shi ma kamar yadda annabi nuhu ya hawo wannan jirgin wasu malamai kuma suna cewa a marikabun dinnan waka na ɗanar min misali marikabuna sai aka ce abinda ake nufi da shi kamar dabbobi sun shiga aka ce musamman da rakumi misali da shi ake magana wurin wasu wasu ka ce kai ba shi kadai ba duk wata dabba wadda aka hawa ta shiga cewa waka na ɗanar lahun misali sai mun ka halitta musu wani abun hawa misalin kamar wanda aka hawa jirgin ruwa da shi ma ma ya rikabu da irin abin da suke hawa ɗin to ko dai menene kaga duka Allah ya su mataki mataki kuma saboda kaga wani wurin kaga ba su da ruwa misali wanda za su sai su hawa jirgin ruwan shi ke nan sai Allah ya masu abinda ba da jirgin ruwan ba aka yi musu dabbobi ma kala kala ga irin su jaki ga irin su alfadari ga irin su dawaki ga irin su raƙumma dukkan su kowanne mataki mataki kowa da irin labar ɗine na wanda za a yi domin kaga mataki mataki ne aka yi sai kaga akwai wanda yake matsayin manya manyan motoci ko kuma tirinoli ɗin da ake yi kaga irin da raƙumi ke da shi a matsayin su to da shi ka dogon zangula ma yawa kaga shi ka ce a dogon zango wanda kuma za a yi tafiya ba tare da an sha wahala kwarai kwarai haka nan ba tunda shi ya to sha ruwa ne kana yayin ka bashi ruwa ne ya sha koshi ana sati guda kwana goma ya karshe wasu ba kaga da kayan full tanki kaga ba kada matsala kenan to shi kenan sai a dogon tafiya ba tare da an samu matsala ba kuma abinci ne ba da wuya shi mafi yawanci duk abin da ya samu sai ka ci ya kai ya ci kaya ya ce wasu ganye ya ci kasu na ba ruwa ne kaga dan dai a ji saukin tafiya da shi ya kuma ko kaho da waya ya kaho cikin yashi shi bai cika yin kawai a cikin yashi ba haka kuma ake cewa yana da hikima ciki wanda wannan takon nashi ba ya jin zafin rana in taɓa ki zafi wannan ƙasar kaga balle ko in rana ta ɗauki zafi kwarai ko kuma inda an da haƙo mai zafi ka ce da dole a tsaye zarguwa a ba ya da wannan bai jin wannan zafi haka yake ba wanda dame shi sannan haka ko kwanci ne yake kai wannan fata jiki ne bisa ga zafin rana ƙasa ta ɗauki zafi bai ji ne shi ma kuma malam ana cewa kuma yana da wata hikima ciki wanda ƙwayar ijiya ta yi don kamar yanzu kana cikin halin tafiya sai a ce wani iska na guguwa ko hazari ya taso kaga kila ya zama ya ruhe mai idanuwa ya faɗa rami to ba haka bane aka ce yana da wata yana da Allah ya mace kawai sai ya sa ta ruhe kwa ijiya ta wannan hakukuwan da kasa duba da shiga bai ijiya shi ijiya ta buɗe amma ba ta shiga ciki ba wanda sai a ce ta kaga ba faɗa rami ke don ga ai haɗari to kaga saboda hikima ta Allah kaga duk irin wannan sai Allah ta hala su haka sannan aka dawo kuma misali ka dawo ga kasu kuma aka yi kuma na jin daɗi dawaki kenan wannan manyan kamar ijibajiban da aka yi yanzu kenan ko da sauran wasu manyan motoci masu tsada da ake hawa to matsayin dawaki tun da shi ma dokin kala kala da shi ba cikin da ba kala guda bane shi ma yanda ka san motocin da ake shiga na ƙananan jin daɗin kala kala shi ma dokin kala kala ne shi ma daban daban yake shi ma to sai Allah ya shi ma zaɗe a haushi ma a yi kwalliya a yi mi an ka dawo kuma yin wannan za a ɗauka kaya ne su ma ga sunan irin su jaki su ma ko shi ma sai ka ce ka ɗauko ko ɗin kala kaya ne ka zo da suwa a kawo ma ga su alfajiri shi ma wanda bai yi da kaiwa girman doki ba in ba ka iya sayan doki kai kudin ka wasu na sayan doki ba sai ka sai alfajari shi kenan sai ka haushi ma kwalle ya gare shi ma ana ado shi kuma da aka yi da doki din sai ka dabe kai girman doki din bane amma ya dan tsare jaki din ya girma haka to duk haka dai Allah tsara wannan ba shine yake cewa wa khalaqna lahum mithlihi ma yarkabuna mun ka halitta musu abin da suke hawa kawai misalin shi wannan jirgi din sannan sai Allah barka ya ce duka wannan ne wa inna sha
وإن نشاء نغرقهم فلا سريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wa inna sha to in hu mun kaso nuguri kahum sai mu nutsar da su waɗannan mutane din ma'aisha da su fina tare da gajiragen ruwan da komai in mun ka ga dama sai mu nutsar da su cikin ruwan sai a nutse shi kenan huta gani wazin tsama da su ne shine nuguri sai mu nutsar da su wa fala sariqa lahum ba mai yin agaji gare su wala hum yunkasu da kuma sannan ba iya tsamar da su daga cikin ruwa in mun ka halakar da su ne in mun ka ga dama sai mai musu haka nan din amma sai mu mai haka nan ba saboda fadala daga gare mu wanda kana gani yanzu in za ka ɗauki ƙwandala ɗaya ko ka ɗauko su fana da sai irin wannan kaga da ka jefa cikin ruwa ƙasa zata sai sa wata rana wani da yake magana ana magana wani an ka ce ya iya ruwa sai ce ka ya ce ya iya ruwa kwarai kamar su fana haka iya ruwa shi ne to kaga yanzu da ka jefa kaga ƙasa ta yi amma kaga kai ba ta yi na wanka ba kai mutum ba kuma sai ka hau jirgi ba kai kaɗai ba ku da yawa sai ku hau ba ku da ciwon ne to Allah ya ce iko ne sai haka sannan yanzu ga irin jirage da aka yi a zamanance yanzu manya-manya wanda akwai jirgin da sai a yawa wata shidda ana mai lodi shidda ana lodi kawai ne aka ce na kaya kuma ruwa ne da ke tuwa ya zo ya wata kasa wanda take su wata kasu sun da kodai ruwan da za a yi ne wanda za a cewa a ce ga shi jirgi ne wanda ruwan shi za a mai lodi wanda bai wuce irin yini guda za a ana yi na ya kaga ko shi ba karami ne ko balle a ce wata ɗaya ko ma wata shidda ana lodi kaga ba karami ba ne to kuma ruwan zai shiga kuma ya tafi shi sa Allah ce to duka wannan cika iko ne ne wanda ya sa yake yin duk waɗannan abubuwan baki ɗaya ne to shi sa ce in muka gana ma sai mu nutsar da su ciki wala mu yunka na kuma sannan ba ba ba su ba za a tsamar da su ba yace ba abin da yasa ake tsamar da su ba ma'ana ba a nutsewa din illa rahmatan minna sai kawai saboda rahama daga gare mu ne muka tsira da su kurun wa mata'an ilahinin da kuma kyale zuwa dan jin daɗi na wani ɗan lokaci wai ma'ana shine wanda za su zo su ci gaba da rayuwa har zuwa wani dan lokaci wanda za a mutu gaba ɗaya kowa ya ji lahira wasu sakamako to muna musu haka ne kawai da zuwa wannan lokacin saboda haka Allah yana tabbatar da cewa wato shine wanda yake yin waɗannan ayyuka wanda ba abin da yake tsamar da su sai rahama ta Allah madaukakin sarki sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce a wa idza qila lahum su waɗannan mutanen makka kafirin nan in an ka ce musu ittaqu ma bayna aydikum ku ji tsoron abun nan wanda a gaban ku min azabin duniya shine na azabar duniya ka gairihim kamar waninsu to shi ne wa ma khalfakum sannan da kuma ku ji tsoron abin da bayanku wato shi ne min azabar akira na azabar lahira kenan wai ma'ana shi ne an ana musu watan hannunka mai sanda su kiyaye azaba ta nan duniya tana iya samu su in musu imani ba kuma nan gaba lahira kuma akwai azabar da Allah ta da musu to in an gaya musu haka nan ne la'allakum turhamun sai a ce musu ittaqu ku ji tsoron ma baina aidikum abinda a gaban ku na azabar duniya wa ma khalfakum da abinda a bayan ku na lahira bayan kun mutu la'allakum turhamuna lalle za a ji kanku idan kun kai haka nan din to idan aka yi haka nan din to kuma karshe sai ka isko kuma a wa ma tatihim min ayatin
وما تأتيهم من آية من آية ربهم كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
to sai Allah maraukin sarki a ya ce yake tabbatar da sunan ya an gace su tsoron Allah su ji tsoron abin da aka gabansu na azabar duniya da wanda aka bayan su ta lahira la'allakum turhamun domin a ji kanku kawai sai su kawo da kai su ki yin imani sai dai kawai su sai abin da su haka dama na kafircin su sai Allah ya ce kuma su kuɗa mutane wa mata tihim min ayatin wata aya ba za ta zo musu ba min ayati rabbihim daga cikin ayoyin ubangijin su illa kanu anha mu'ridina face sai sun kasance watan suna masu kau da kai daga barin wannan ayatin duk wani hujjoji da dalilai wanda Allah zai saukan masu su tabbatar gashi wannan abin su ce kaza suka so a yi a yi masu su ce kaza a saukar da ayoyi da menene amma mujizu kenan amma duk da kana ba za su yi imani su kau da kai sai Allah ce kuma bayan wannan wa idza qila lahum idan aka ce masu an fi ku ciyar min ma razaqakumullah daga abin da Allah ya arzuta ku qala alladhina kafaru sai kafirai su ce wai shi yanzu lilladhina amanu sai su ce mu'minai a nuna yamu yanzu sai muna ciyar da mallawai sha'ullahu wa ta'amaru wanda inda Allah ya ga dama da sai ce da shi wai yanzu misali ba kuka cewa Allah ka ciyarwa ba to ai shi Allah shi ya ga dama bai so ya ciyar da su talaka shi yasa ai bai ciyar da su ba to muku sai mutum ciyar da wanda Allah bai ga dama ciyarwa ba haka suke cewa wanda kamar yadda ake cewa wata rana a sai da na baka siddiq radiyallahu anhu wato a ya zo wanda suke magana wanda suka haɗu shi da Abu Jahal to shi sai na baka siddiqu yana ciyar da miskini hakan kwarai da gaske yana ciyar da su a abinci da sauran abubuwa hakan ga daban-daban na taimako misali da gare su to lokacin da kai haka nan to sai shi abuja da yake ce mashi wai kai ba ku ne kuka cewa Allah yana da iko da zai ciyar da waɗannan mutanen boye to shi ne ya ce mashi eh kwarai da gaske lalle Allah yana da iko wanda zai ciyar da su ba sai ce to yanzu in dai haka nan ne to me yasa bai ci da su din ba ya abuja ba eh wai me yasa Allah bai ci da su din ba sai abu sai na baka sadiq ce mai to ai shi Allah yana jaraba mutum in ya ga dama sai ya bashi rashin abincin tattalauci ne kuma sai ya jaraba wani shi kuma ya bashi wadata ya gani ko wani azai ya ce haka Allah ya kawo mutum ya ga dama haka yake mashi din don haka sai ya jaraba wasu da wadata wasu kuma da talauci din sai haka sai ya umarci talakawa da su ciyar da mabukata din shi a jaraba da aka musu su kuma talakawan sai aka jarabe su kuma da basu da shi din su kuma sai su yi azumi su kuma kowanne sai ya zo ya samu lada saboda haka a to shi ne dai amsa da shi ne labarai su duk ba shi kenan dai suka tattauna aka haka ne amma da haka haka masu yadda ku yawa saboda haka ana cewa shi kucan wata shi wannan ciyawa din su mawadata su talakawa kamar matsayin masu dakuni na ɗaukar kayan lada na masu kuɗi zuwa lahira saboda in sun ka ciyar gare su kaga sun zama matsayin masu inda ku gare su masu ɗaukar masu kayan zuwa lahira ne in sun ka cewa kuma shi kenan ba su amfani da wadatar su kenan inda suka amfani kullum na wadatar na saboda abin da su amfani su nasu na duniya su bai da wata fa'ida gare su sun kare su yin wanda shi amma na lahira shi ne komi ne to da yake da zai gobe mun da insha Allah sai mu dora za mu tsana lokaci yayi muna fatan Allah ya mana sakura inda muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimta da mu daidai da ku gyarawa alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah dukkanin ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata Allah ya karba mana suwa Allah ya sanya mu daga cikin bayan da yake fatawa a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya ya biya mu dukkan bukatun cikin dukkanin jama'a da suka halarci wannan wuri da wanda suke suna saurare ta sauti na kusa da na nesa baki daya muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya mana jagora cikin dukkan lamarin baki daya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to an ce wani ba Allah ya kawo sarki yana neman addu'a to Allah ya sana wannan bukatar tashi ko ci da ci muna fatan Allah ya biya ta Allah kuma ya karba alfarma manzo Allah sallama saboda ka za a cika da addu'a insha Allah na fatan Allah mu da shakura na'am